بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أسبر ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 18 ga watan Disamba 1998 الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني وحفظه الله يجي التسليم سلم أسلى قو سلم ودق سلم ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر وأن حديث مسلم يرويتوشي أتكلم بحديث نتري بيرد تمانين دبيو بنحو يرويتوشي دقتن كتنوان اللفظ وأبو داود والنسائي والترمذي دو أن معلمي سرويتو أن حديثي وصححه الترمذي شيء الإمام الترمذي يا إنغان تأيني وأن حديثي fassarar shi shine thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusallimu an yaminihi nan kuma bayan da aka ce annabi ya zauna tahiya yayi salati yayi addu'a daga waɗannan abubuwa guda hudu mun ji kuma lafuzan addu'o'i waɗanda su ne yake yi daga ƙarshe dab da ya sallama sai kuma ya sallama dama da shi don aka ce dama da shi sai mutum ya juya tukuna zai yi sallamar ba wai yana daga fuskanta alƙibla sai assalamu alaikum haka ya ba haka ake ba sai ka juya din tukuna sannan za ka ce assalamu alaikum mun fahimta saboda haka an yaminihi sai ya juya daman shi tukuna sannan sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-ayman har sai an ga tsakiyar kundukukin shi na dama haka juyawa yake sosai mun fahimci wannan da kyau ko wa an yasarihi hagu da shi kuma ya juya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-aysar nan ma sai an ga tsakiyar kundukukin shi na hagu dan haka sallama din yayin da ka zo dab da zaka yi sallama sai ka juya fuskar taka haka tukuna sannan sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma ka juya hagu haka sannan assalamu alaikum wa rahmatullah ba wai kana tsakiyar sai ka ɗiba nan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba haka insha Allah wa kana ahyanan yazidu fi taslimati al-ula wani lokacin a sallamar farko sai annabi ya kara da wa barakatuhu wannan ainihin hadisi na cewa yana karawa da wa barakatuhu gashi yace Abu Dawuda wa Ibn Khuzaimah su suka ruwaito shi Ibn Khuzaimah ya ruwaito wannan hadisi a cikin juz'in farko takarda ta 87 fuskar takarda ta biyu bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wasa bi sanadin sahihin wasahahu Abdul Haqq babban malami Abdul Haq al-Ishbili ya inganta wannan hadisi fi ahkamihi a cikin littafin shi al-ahkamul wusta wannan malami yana da littafi ne littattafai ne guda uku fikihun hadisi ne sai ya sa wa babban al-ahkamul kubra na tsakiyar ya sa mishi al-ahkamul wusta na ƙarshen ya sa mishi al-ahkamul sughra to al-ahkamul wusta din ash-shaykh al-allamatul albani ya dauke ta yayi ta haƙiƙi da takhrijin hadisanta to ita ce wannan ya hujja da ita kafin abu da don haka kaga ya ce takarda ta hamsin da shida fuskar takarda ta biyu wakazan nawawi haka nan al'imamin nawawi ya inganta ainihin wannan hadisi wal hafiz ibn hajar da al hafiz ibn hajar wa rawahu abdur razzaq al imamu abdur razzaq as-sanani ya ruwaito wannan hadisi fi musannafihi a cikin littafin shi al musannaf a cikin mujalladi na biyu shafi na 219 wa abu ya'la da al imamu abu ya'la fi musnadihi a cikin littafin shi al-musnad mujalladi na uku lambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyu wa tabarani da al-imamu tabarani a fil kabir a cikin littafin shi ainihin al-mu'jamul kabir wannan ainihin lambar shafi ne lambar shafi ne domin muhakkik din ya ɗauko lambar littafin tun daga farkon shi har ƙarshen shi ne don haka ji yayi yawa wato shafi na dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyu wa tabarani haka al-imamu tabarani ya ruwaito wannan hadisi fil kabir a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir a cikin mujalladi na uku takarda ta 67 fuskar takarda ta biyu duk waɗannan a shekul allamatul albani yayi amfani da su ne kafin a buga su don haka zaka ji an ce takarda ta kaza wal awsat haka kuma a cikin littafin shi mu'jamul awsat a cikin juz'in farko takarda ta ainihin wato dubu biyu da ɗari shida fuska ainihin takarda ta biyu والدار قطن دار قطن ما يروي تونا حديثي من طريق أخرى توتا هنير دبان وعبد الرزاق عبد الرزاق شي ما يروي تونا هنير دبان تن حديث كم مجلد هنا بيو شافي نا دري بيو دقو مشاترا أتكل لتافن شعال مصنف دان هكا ونلوكا چه انكذو سلما داما دا كيسي كتي السلام عليكم ورحمة الله هكو كما كتي السلام عليكم ورحمة الله to wani lokacin sai ka ƙara a dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hagu kuma sai ka tsaya akan assalamu alaikum wa rahmatullah haka hadisin ya inganta me yiwa ka ce ka ɗauki littafin bulugul maram kaga cewa dama da hagu ibnu hajar ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yace rawahu abu dawuda wa sahahahu abu da abu dawuda ya ruwaito shi bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci to na farko dai gaskiya ne abu dauda ya ruwaito wannan hadisi da isnadi sahihi amma ba haka ya ruwaito shi ba alƙalamin ibn hajar ne ya zarbabi ya ƙara wa barakatuhu a cikin sallama ta biyu domin da aka koma aka binciki asalin nusar wato asalin bugu na abu dauda da dama duk haka aka samu sannan akwai al'imamu abu dauda tayalisi shi ma ya ruwaito a cikin littafin shi al-musnad daga ibn mas'udin cewa ibn mas'udin yakan yi sallama dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu haka kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan sai ya tabbatar da cewa alƙalamin ibn hajar ne wannan kuskure ya ƙara wa barakatuhu a hagu dan haka sai ka san wannan don kar ka je ka rudu dan haka ba daidai bane ka je ka dauki littafi zaka koyi karatun shi da ka sai ka samu wani malami ya maka jagoranci wanda ya san hadisi ko kuma wanda yake da kwarewa akan wannan littafi in ba haka ba kawai ka ce zaka je ka dauki blogul maram ka karanta har ma wai kai ka karantar kai ka zama malamin hadisi kawai rana tsaka ta saddara littadris to wallahi alazim ba abin da wannan zai ja mutane sai ga hallaka don haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dama assalamu alaikum wa rahmatullah hagu cikakken bayani ka karanta littafin tamamul minna na shi a sheikh muhammad nasiruddin al-albani shafi na 171 da kuma littafin irwa'ul galil a cikin mujalladi na biyu shafi na 320 daidai zaka ga cikakken bayani dangane da tabbatar da cewa sallama ainihin wato biyu din to ta dama ce ake karawa barakatuhu kawai ita ma wani lokacin kamar yadda ka ji wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah اقتصر احيانا على قوله عن يساره السلام عليكم annabi ya kasance wani lokacin idan ya ainihin ce assalamu alaikum wa rahmatullah dama da shi to hagu kuma in ya zo wani lokacin sai takaito akan assalamu alaikum yanzu mun ji siga uku kenan wajen tahiya dama sai assalamu alaikum wa rahmatullah hagu kuma sai ce assalamu alaikum to siga uku kenan muka ji wannan hadisi al-imam an-nasa'i ya ruwaito shi wa Ahmad da al-Imam Ahmad wa Sarraj al-Imam Sarraj shi ma ya ruwaito shi wato a cikin littafin shi al-Musnad kenan bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa ahyanan wani lokacin kuma kana yusallimu taslimatan wahida manzo Allah ya kasance kan yi sallama ɗaya wani lokacin ya ce assalamu alaikum tilqa'a wajhihi sai ya yi ta saiti da fuskar shi anan ba sai ya kauce ya ainihin wato juyar da fuskar shi gaba ɗaya ta kalle bangaren dama da shi ba sai dai ya milu ila shiqqil aimani shay'an yakan dan juya barin dama kaɗan au kalilan ko kuma dan kaɗan ma'ana shay'an din nan dama wata riwaya ce ta zo da wannan shay'an din to dama wannan ainihin wato nasba littaqlil dan a nuna dan kanta dan dan yakan dan juya fuskar shi tana fuskanta alqibla haka in ya tashi zai sallaman kwa ɗaya ce sai dan ya haka assalamu alaikum sai tsaya akan haka shine aka ce shay'an wato dan kaɗan haka au kalilan da shi ibnu khuzaima ya rawaito wannan hadisi wal baihaqi wa diya'u fil mukhtara wa abdul ghani da kuma al imam abdul ghani al maqdisi fi sunan a cikin littafin shi ainihin as sunan a cikin lambar takarda ta 243 a fuskar takarda ta farko bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wa ahmad al imam ahmad ma ya rawaito wannan hadisi wa tabarani haka al imam tabarani fil awsat a cikin littafin shi al awsat a cikin takarda ta talatin da biyu fuska takarda ta biyu min zawa'idil mu'jamaini wato daga cikin ƙarin ainihin da aka samu a cikin mu'jamul kabir da mu'jamus saghir to ƙare-ƙaren hadisan da aka samu waɗanda babu su a cikin mu'jamul awsat to anan ne aka samu wannan hadisin wato in ji malaman hadisi sun rubuta littafi sun sa mishi zawa'id yiwa wanda ka fi gani ana yadawa a kasuwa shine zaka ga zawa'id na ibnu majah wannan wanda malamin ta kuma sai ta haƙiƙin shi abinda malaman hadisi suke nufi da zawa'id shine malami ya zo ya dubi wasu littattafai sai ya ce to cikin littattafan nan bari ya ware guda ɗaya kamar cikin waɗannan kutubul khamsa ko kutubul a- a- abin nan arba'a abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibnu maja to sai ka ware ibnu maja sai ka ce to hadisan da ibnu maja yake da su waɗanda waɗannan malamai abu dauda da tirmizi da nasa'i ba su da su sai ka ware wuri guda sai ka tattara su to sai ka sa zawa'id na ibnu maja kenan ƙarin hadisan da ibnu maja yana da su abu dauda da tirmizi da nasa'i ba su da shi shi ake nufi da zawa'id to al-imam tabarani yana da littattafai guda uku shi kuma na hadisi akwai al-mu'jamul kabir na sha yin bayani akan waɗannan littattafai nashi akwai al-mu'jamul awsat akwai al-mu'jamus saghir to sai aka ɗibo waɗannan mu'jam as-saghir da wannan mu'jamul kabir hadisan da suke a ciki waɗanda babu a cikin al-awsat din to shine sai yace ka duba ainihin wato imamu tabarani ya rawaito wannan a cikin littafin shi al-awsat amma min zawa'idil mu'jamaini a cikin ainihin inda aka tattara ƙarin da waɗancan littattafai guda biyu suke da su wanda yake shi wannan guda ɗaya bai da shi wal baihaqi baihaqi ma ya rawaito wannan hadisi wal hakim hakim ma ya rawaito shi wa sahahu kuma ya inganta shi wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi yayi muwafaqa da ainihin hakim akan inganta wannan hadisi wa ibn al-mulaqqan haka nan ainihin ibn al-mulaqqan shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi khulafatul badr munir kenan a cikin takarda ta 29 fuskar takarda ta farko الشيخ العلامة المحدث الألباني يتي وهو مخرج في irwa'i wannan hadisi yana nan na fitar da shi a cikin littafin irwa'ul galil tahtal hadis a ƙarƙashin lamba hadisi na ɗari uku da ashirin da bakwai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka wani lokacin babu laifi sai a yi sallama ɗaya wani lokacin sai a yi sallama biyu to sallama biyu kaga ita ce take da kaifiya uku ko dai kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dama da hagu kenan ko dama kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hagu kuma kai assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma dama kai assalamu alaikum wa rahmatullah hagu kuma sai kai assalamu alaikum to kaga sallama biyu tana da kaifiya yadda za a yi ta hanyoyi ɗayan uku kenan to ko kuma kai sallama ɗaya wannan ya nuna mana dukkanin su sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa bid'a ne ka nace yi wa kwaya ɗaya ma'ana ya zama kaifiya ɗaya za ka nace kullum kai kenan sallama ka tak assalamu alaikum to kai bid'a sai dai yau kai wannan gobe kai wannan waccan sallah kai wannan waccan sallah kai wannan mun karanto wannan bahasi a baya a inda a shekul allamatul albani ya tattauna mana kwatankwacin fatoyi irin haka waɗanda ya ɗibo su daga manyan malamai irin su shekul islam ibn taymiya daga cikin littafin shi majmu'ul fatawal kubra dan haka duk waɗannan abubuwan so ake jama'a sai a yi su yadda suke yadda aka samo su daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abin da shari'ar musulunci ta shar'anta maka dangane da yi karka nace kwaya daya kuma karka ji wani yana yin wata daban ka soke shi dama abin da ke haddasa irin wannan sukar shine in ka nace kwaya daya dan da duk ka ji wani yayi sabanin ta sai ai fada amma inda a ce dukkanin su kai kana yi sai ka ji wani yayi wata daga cikin wadda kai ma kakan yi kaga ai babu rikici kenan don haka sai a rinka raya waɗannan abubuwa sa'annan jama'a a daina yin ƙari sallama idan kwaya ɗaya za ka yi to iyan da za ka tsaya kenan assalamu alaikum domin wasu suna yin ƙari a wajen sallama ɗaya sai su ce assalamu alaikum wa rahmatullah to wannan ƙari ne a cikin addini bid'a ne bai halatta ba jama'a mun fahimci wannan irin waɗannan lafuzza na shari'a jama'a lallai a kiyaye su yadda suke munasaba akan haka akwai wata magana a can baya da ya kamata mu tattauna ta amma Allah cikin ikon shi sai yanzu ya faɗakar da ni ita ce dangane da wajen salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai lafazin salati wanda Ibn Abi Zaid al-Qayrawani ya kawo a cikin ainihin wato risala a ƙarshe yake cewa warham Muhammadan wa ala Muhammadin wannan lafazi da ibnu abi zaidin al-qayrawani ya ka a cikin risala ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dan haka bid'a ne ka zo wajen salati ka ce warham muhammadan bid'a ne in kai haka ka tuba kar kuma ka sake yi manyan malamai sun yi fadakarwa akan haka tun daga kan malikiya har waɗanda suke ba malikiya ba kamar al-imamu abubakar ibn al-arabi a cikin sharhin shi da yawa sunan tirmidhi mai suna aribatul ahwazi ya ce bid'a ne abin da ibnu abi zaidin al-qirawani ya kawo cewa wajen salati a kara da warhan muhammadin haka al-imam an-nawawi a cikin littafin shi al-azkar ya ce manyan malamai daga cikin ainihin malaman musulunci irin su ibn al-arabi da kuma manyan malamai na shafi'iyya sun nuna cewa ƙarin da ibn abi zaidin al-qayrawani ya kawo da shi da wasu manyan malamai na shafi'iyya cewa a cewar han muhammadan to bid'a ne dan haka jama'a in dai annabi na da nashi lafazin karka kawo naka in kuma za ka yi na annabi karka ƙara karka rage karka canza ka yi shi yadda yake shine abin da Allah madaukakin sarki yake so in kuma ba haka ba da kai da wanda bai taba bin sunna ba duk ɗaya kuke ya kamata kowa ya san wannan Allah ya shiryar da mu wa kanu yushiruna bi aidihim idza sallamu anil yamini wa anil shimali sahabbai sun kasance idan suka zo yin ainihin wato sallama sai su rinka nuna junansu dama da hagu ma'ana in suka zo sallama sai kaga suna assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sune suna nuna wannan da ke daman su in za su yi sallama dama sai sun nuna waɗanda ke dama in za su yi hagu sai su sa hannu sai su nuna fara'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah ya gansu suna aikata haka faqala sai ya ce ma sha'anukum tushiruna bi aidikum me ya same ku kuke nuna ainihin hanna kuke nuni da hannayen ku wajen sallama ka annaha aznabu khailin sham'a khailu shamsin khailu shumusin kamar to jela ta dawakai waɗanda suke zautattun dawakai kamar tababbun dawakai dawakai marasa hankali kuke yin sallama ku ne kuna nuna ainihin wato hannayen ku idza sallama ahadukum manzo Allah yace ga doka daga yau idan ɗaya daga cikin ku zai yi sallama falyaltafit ila sahibihi to ya waiwaya kadai wurin ainihin wato abokin shi wala yumi'u biyadihi ba sai ya nuni da hannun shi ba kawai in ka juya kai assalamu alaikum wa rahmatullah ya isar ba sai ka nuna shi da hannunka ba falamma sallau ma'ahu aidan da suka sake yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yaf'alu zalika sai ba su sake aikata haka ba saboda su dama bin umarni suke yi suna jiran a umarce su ne su bi a hane su su hannu faradiyallahu ta'ala anhum fid dunya wal akhirah wa fi riwayatin a cikin wata riwaya annabi yace inna ma yakfi ahdakum an yaba yadahu ala fakhidhihi ai ya isar wa ɗayan ku idan ya zauna tahiya ya dora hannun shi akan cinyar shi thumma yusallima thumma yusallimu thumma yusallima ala akhihi sa'annan sai ya sallama ainihin ga dan uwan shi man ala yaminihi wa shimalihi wanda ke daman shi da wanda ke hagun shi ba sai yayi nuni da hannu ba waccan kalma ga ta ya ainihin fassara ta shumusin dincan da yace ka annaha aznabu khayli shumusin sai yace jam'u shumusin wato jam'i ne na ainihin shumus shumus shine zautattu ko tababbu wa huwa nufuru min ad-dawab sune dabbobi waɗanda suka samu tabuwar hankali allazi la yastaqirru waɗanda ba sa tsayawa wuri ɗaya li shagafihi saboda wannan ainihin zautuwar hankali wa hiddatihi da kuma irin karsashi na rashin hankali da yake taba su doki in aka ce misali ba shi da hankali ko kuma an yi mishi allura irin ta ƙarin ƙarfi din nan ka dubi yadda yake kada jelar shi dama da hagu to shine annabi ya ce me yasa kuke ainihin kada hannayen ku dama da hagu haka wannan hadisi muslim ya ruwaito shi wa abu awana da al-imamu abu awana wa sarraj da al-imamu sarraj وابن خزيمة والطبراني ده الإمام ابن خزيمة حكى الإمام الطبراني شما رويت وانا حديثي تنبيه الشيخ العلامة المحدث الألباني يتشيغا فأكروا لقد حرف الإباضية هذا الحديث حقيقة أنسى مماسدين أكيدر إباضية sun canza wannan hadisi ibadiyya a takaice su ne khawarijawa khawarijawa waɗanda za su kafirtar da mutum bi mujarrad ya aikata zunubi ya sha giya sai su ce ya kafirta kuma su ce in ya shiga wuta zai dawwama saboda Allah ya ce wa man ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidan fiha sai a ce a tsaya a nan kawai dan wuta ne tunda ya sha giya in ya shiga wuta har abada ba zai fita ba kuma kafiri ne to wannan khawarijanci ne sayyidina ali ya ce wa abdullahi dan abbas ka je mutanen nan tunda kai babban malami ne ka iya tafsirin qur'ani ka je ka wayar musu da kai mai yiwuwa Allah ya gamdakatar gare su a samu ibnu abbasin ya je mukabala da wasu Allah cikin ikon shi yasa suka ainihin dawo kan hanya waɗannan khawarijawa su ne kwanaki muka dan fara faɗan kaɗan cikin irin mazhabin su za su ce mace in tana ainihin haila za ta ci gaba da yin sallah za ta ci gaba da ainihin yin azumi dalili sai su ce saboda Allah bai hana ta yi sallah ko azumi a cikin alkur'ani ba abin da aka hana dangane da mai haila shine ka a sadu da ita don haka babu wani hadisi da za su amince da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko su ne suke cewa wai annabi ya ce in hadisi ya zo daga wuri na to ku gwada shi da qur'ani in ya daidai da qur'ani ku dauka in ya saba ma alqur'ani ku yi watsi da shi ba ni na faɗe shi ba tun waɗancan makonni na ce malaman hadisi sun tsaya wajen yi musu raddi iya matuƙa al-imamu suyuti yana da littafi karamin miftahul janna fil ihtijaji bis sunna sannan manyan malamai sun yi musu raddi a cikin rubuce-rubucen su da suka yi tun daga kan manya-manyan malaman hadisi waɗanda so gabata har waɗanda suka zo a baya-baya din nan kamar su ainihin ad-doktor Ujjaj Muhammad Khatib da kuma ainihin mai littafin as-sunnatu as-sunnatu wa makanatu fi tashri' al-islami ad-doktor Mustafa Subai waɗannan malamai da makamantan su duk sun yi musu raddi to dangane da khawarijawa a takaicen takaitawa jama'a ya kamata a yi wa jama'a bayani dangane da waɗannan khawarijawa domin wani lokacin sai ka ji an ce ana kafurta su wani kuma lokacin sai ka ji kuma an ce ana ma karɓar hadisi wurin su to tare da cewa ai ba a karɓar hadisi wurin kafiri to akwai tafsili game da waɗannan sufaye yan ɗariƙa da yan shi'a da khawarija da makamantansu akwai waɗanda ake kafirtawa cikinsu akwai waɗanda ba a kafirtawa duk wanda aka same shi da aƙidar kafirci lallai za a kafirta shi wanda duk ba a same shi da aƙida ta kafirci ba ba za a kafirta shi ba kamar irin waɗannan khawarijawa masu musun sunna jumlatan wa tafsila gaba ɗaya suke ba su yarda da sunna ba abin da suka yarda da shi shine qur'ani kawai waɗannan musulmi malaman musulunci ba sa shakka akan cewa kafirai ne haka yan shi'a waɗanda suke bin ainihin gulatu gulatu rawafid waɗanda suke zirfi suke munana maganganu ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai kamar irin su Khomeini waɗannan malaman musulunci ba sa shakka akan cewa kafirai ne yanke hakanan ainihin daga cikin sufaye malaman musulunci suna kafirtar da waɗanda suke alghulatu minhum kar muka faɗi dazu ba dan haka sai a ce idza nukira fastankir wa idza urrifa fa'arif duk sanda aka ce ibnu arabi aka kawo ainihin wato alu ainihin wato an baki din kawai ibnu arabi ba a sa alif da lamun ba to mugun kenan mutumin kasar dimashku sham shi ne mukabalanci malaman duniya kakaf ya ce ba su iya tafsiri ba ya littafi alfutuhatul makkiya mujalladi hudu ne yana kawo irin tashi fassarar daban sallah ya ce babu wata sallah mai ruku'u da sujuda a musulunci zakka babu inda aka ce ka ɗibi dukiyarka ka je ka ba wani hajji babu wanda yace ka tafi makka wai hajji yace duk ƙarya ne wannan ba fassara kenan ba yace sallah addu'a ake nufi zakka kuma tsarkin zuciya hajji kuma ziyarar kabarin waliyai jama'a mun fahimci wannan ko to wannan ne wannan kun ga musulmi ba sa shakka akan kafircin shi ibnu arabi dan haka ka bambance ibnu arabi wannan mutumin gabas kenan mutumin ainihin abin nan mutumin dimashq sham ibn al-arabi shi kuma al-maghribi mutumin andalus shine malami na ahlus sunna ba malike mutumin kirki Allah ya gafarta mishi amma wancan zindiki ne mun fahimci wannan shine yake cewa laqad kuntu qabla al-yawma unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dinihi dani laqad sara qalbi qabilan kulla suratin فمرء لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثاني وكعبة طائفي الدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالدين ديني وإيماني yace a da in naga abokina yana bin wani addini sai mai ta faɗa da shi yace amma yanzu sai haske ya shiga zuciyata duk addinin da naga kana bi duk ɗaya ne ni na san daga Allah ne yadda nake bauta Allah haka kai ma kake yi yace dan haka yanzu zuciyata ta yi haske annuri ya shiga na fahimci cewa zuciyata za ta iya ɗaukar ainihin bautar Allah a je Ka'aba a yi sujuda za ta iya ainihin zama fasto a je coci a yi sabis za ta iya zama ba ma guje a durkusa wa gunki ya ce addinu bi dinul hubbi ni addini na na soyayya ne da haɗin kai duk wanda ya biya ce duk inda karamniyar addini ta kewaya sai ce faddinu dini ya ce wannan addini na wane na yarda da shi wa imani kuma ne imani da shi to shine wannan yake cewa al'abdu rabbu war rabbu abdu ya ce bawa ɗinnan da ake cewa bawa bawa ya ce ba wani bawa shi ma ubangiji ne ya ce in kuwa ba a yadda bawa ubangiji ba ne to sai a ce shi kanshi bawan mato ya zama Allah don haka tsakanin ni da Allah manil mukallaf wa zai dora wani shari'a wa zai wani sallah in shi Allah Allah ne to ni ma Allah ne to wa zai wani sallah in kuwa an ce ni bawa ne to shi ma bawa ne mu ga wanda zai bautar da wani kuma to kaga waɗannan duk kafirai ne don haka ka je ka samu littafin tambihul rabi ila taksir ibn arabi fadakar da wawa game da cewa ibnu arabi kafiri ne duk malaman musulunci sun haɗu akan cewa ibnu arabi kafiri ne sannan su hallaj abu mansur ka duba tarihin shi yana nan cikin ashifa in baka da manyan littafai kamar sayar alamin nubala kama shi aka yi aka yi layya da shi a ranar sallah don an tabbatar da ya ridda aka yanka shi ridda yayi zikiri yake tsalle na la ilaha illallah ma fil jubbati illallah yana cewa ba abin da ke cikin rigan nan sai Allah ma fi jaybi illallah wannan wuyan riga ba abin da ke cikin shi sai Allah la ilaha illallah yana zikiri yana tsalle haka to wannan malaman musulunci ba su da shakka akan cewa kafiri ne yanke ya jama'a mun fahimci wannan amma irin waɗannan waɗanda yake ga sunan an kuga musu ɗariƙa wani ko salatul fatin ma bai sani ba shi kawai gashi nan dabba ne yake tafiya kawai to wannan ba za ka yi saurin kafirtar da shi ba sai ka yi ƙoƙarin kiran shi ka wayar da kanshi dangane da waɗannan abubuwa domin me wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba Allah ya ce daga cikinsu a waɗanda suke jahilai ne ba san abin da ke cikin littafi ba illa amaniya burace burace suke kawai an ce musu tijjani zai aje minbari ne a ranar alkiyama ya hau minbarin nan yana kiliyar duk yan ɗariƙan shi suka zo rinka ba su hannu su wuce ba hisabi babu ba. to kaga abin da aka yaudare su kenan dan haka hakkinka ne kai mai da'awa ka iya gane irin waɗannan domin me ba kowa zaka kafirta daga cikin waɗanda suke bin wannan hanya ba domin wani yana bi ne akan jahilci kuma hakika ne bai san me ke ciki ba shi yasa so da dama in muka je muna wa'azin ƙasa ne ko wa'azin jiha ko wa'azin anguwa in ana wa'azi sai ku ga malaman su sun koma gefe guda sun ɓuya dan sun san waɗannan maganganun da ake da su ake jahili in ya ji ana ainihin aikawa da makaman samfurin kad na kafirci a kan shehunan shi sai taso ya ce ƙarya ne wannan maganar bata da ka buɗe mishi sai ya yi turus ba zai iya karanta ba kuma ga maganar a ce ina malaman ku su zo a yi da magana da su malaman sun gudu sai dai su ce wanda ya yanke lasifika yana da lada goma wanda ya gudu yawan gudun ka yawan ladan ka kaga duk wannan ƙarya suke gaya musu jama'a mun fahimci wannan to irin waɗannan lallai akwai buƙatar a tsaya a yi musu bayani amma duk wanda ya ɗauki aƙidar cewa ya yarda da wani wahayi bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan mutum ya zama kafiri za ka samu da yawancin waɗanda suke karanta salatul fatih din nan wani fa bai san irin ƙaryar da aka kirkira akan ta ba kenan shi dai kadai an ce mishi salatin annabi ce dan haka yake yi amma bai san cewa sun ce wahayinta aka yi ba bai san karatun na nan cikin jawahirul ma'ani ba bai san sun ce darajar ta tafi alqur'ani daraja ba duk bai san wannan ba shi dai yadda kai kake karanta fatiha shi ma haka yake karantawa to kaga wannan akwai buƙatar kafin ka zartar da hukunci akan shi kai mishi faɗakarwa kai mishi wa'azi jama'a mun fahimci wannan to a ƙarƙashin irin wannan ne sai ka ji malamai na ahli sunna musamman malaman hadisi sai ka ji sun ce khawarija ba a kafirta su har ma ana karɓan hadisi a wurinsu har ma sai ka ji malamin hadisi ya ce mu muna mara balale da hadisin da ba khawarije ya ruwaito saboda shi ba khawarije a wurin shi ƙarya ma kafirci ce shi kuma malamin hadisi dama ba abin da yake irin ƙarya to tun da haka ne kuwa waɗannan mutane su a cikin manhajinsu ma ƙarya kafirci ce to babu yadda za a yi masu ƙarya kenan to waɗanda ba a same su da wata muguwar aƙida ta kafirci ba sai a karɓa hadisai wurinsu su ake kira yan bid'a waɗanda ake karɓan hadisi a wurinsu in ka karanta littafan hadisi za ka ji ana cewa na daga cikin abin da ke sa ba a karɓan hadisin mutum ya zan yana da bid'a to in yana da bid'a ɗin sai a duba bid'a in ta kafirta shi ba za a karbi hadisi wurin shi ba bid'ar shi idan bata kafirta shi ba sai a ce to akwai bayani idan bid'ar shi bata kafirta shi ba kuma ya zama shi wannan mutum baya kiran mutane zuwa ga bid'ar shi sannan ya zama hadisan da yake ruwaitowa ba sai irin hadisan da za su goyi bayan bid'ar shi ba to sai a karbi hadisi wurin shi in ya zauna karantar da ku musulunci zai yi kawai ba zai kiraye ku zuwa ga ku bid'ar shi ba ba zai ainihin kokarin yi muku tallan bid'a shi ba hadisai kuma duk waɗanda ya samu zai karantar da ku ba wai zai tsuntsunto waɗanda za su goyi bayan bid'a shi ne ya karantar da ku ba irin wannan dan bid'a ne wanda ake karban hadisi wurin shi in ku ya zama hadisan duk da zai kawo muku sai hadisan da suke goyon bayan irin bid'a shi kuma ya muku tallan bid'a shi to malaman hadisi sun haɗu akan cewa ko da ba a kafirta shi ba tunda ba a samu wata aƙida kafirci tare da shi ba to bai halatta a karɓi hadisi wurin shi ba ka je ka karanta duk wani littafi na ilimin musalal hadis wanda ya tsaya tattake bayani dangane da ainihin asbabu ta'ani firrawi dalilan da ke sa a soki mutuncin mai riwaya a ki karban hadisi a wurin shi akalla ka je ka karanta littafin nukhbatul fikri ta al-imamu ibn hajar al-asqalani tare da sharhin ta wanda shi ibn hajar din yayi da kuma littafin al-ba'ithul hafiz wanda a sheikh ahmad shakir ya ainihin yi sharhi akan shi zaka ga cikakkun bayanai akan haka don haka ya jama'a khawarija ana karban hadisi wurin waɗanda ba a kama su da aqida kafirci ba yan shi'a ana karban hadisi wurin waɗanda ba a kama su da aqida kafirci ba ina misalin yan shi'a da ake karban hadisi wurin su ga wannan mutum kullum muna jin hadisin shi yanzu yanzu muka gama karanta hadisin shi al-Imam Abdurrazzaq As-Sanani dan shi'a ne in ka je kana karanta tarihin shi cikin Siyar Alamin Nubala al-Imam Az-Zahabi da yazo sai ya ce al-Allamatu Shi'i babban malami dan shi'a da haka ya mishi kirari domin shi'anci din asali kungiyanci ne dan haka ba kasancewa ka dan shi'a ne yake kafirtar da kai ba amma a cikin shi'ar wacce aƙida ka ɗauka domin ƙungiya ce wadda take mai faɗi shi'a ɗin an samu da yawanci akwai sahabbai ciki akwai manyan tabi'ai ciki to kaga in ka kafirta duk waɗancan sun shiga ciki su ibnu abbas duk suna bangaren sayyidina ali to zaka ce duk wanda yake dan shi'a kafiri ne dan haka malamai in suka zo yadda suke faɗe shi'a din ba a ta'abiri da kalmar shi'a a ce kafiri ne sai a ce duk inda rafidi yake to kafiri ne domin in ka ji an ce rawafid to su ne waɗanda duk inda gaskiya take suke yarfawa su kama abin da yake karya ne da kafirci misalin su shine wannan zindiki na ƙasar Iran shine Khomeini da makamantan shi musulmi ba sa shakka akan cewa Khomeini kafiri ne sun yi rubuce rubuce akai na gaya muku akwai musamman fatawa da akwai fatawa da malamai suka zauna a Rabitatul Alamin Islami fiye da shekara dubu fiye da ainihin wato malamai dubu ɗaya suka zauna suka tabbatar da cewa Khomeini kafiri ne ni ina nan da kwafin wannan fatawar sannan akwai fatawa wadda shi kanshi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi musamman akan Khomeini ina nan da kwafin rubutun hannun Albani na wannan fatawa da kuma ainihin bugu a wani littafi ainihin wanda aka buga ta kuma akwai kasad musamman sukutun da guda da a Sheikh Al-Allamah Al-Albani yayi akan Khomeini da tabbatar da cewa Khomeini kafiri ne ya kawo niqab abubuwa guda biyar da suka sai kafirta shi to kaga irin waɗannan ba a shakka kafircin su to shine malam sai yake cewa an samu wani daga cikin ibadiyya ya canza wannan hadisi farawahu rabi'uhum fi musnadihi al-majhul sai aka samu ainihin rabi'in su wani malami ne mai suna rabi' a cikin littafin shi wanda yake al-musnad wanda yake shi wannan malami ainihin wato majhuli ne ba a ma san da shi ba littafin nashi ma ba a san shi ba sai dai aka ce an ruwaito a cikin musnad na rabi' bilafzin akhar da wani lafazin daban wato sun kawo wannan lafazi ne ليحتجوا به على بطلان الصلاة عندهم برفع الأيدي مع التكبير saboda su a wurinsu idan mutum ya zo ainihin kabbar harama Allahu akbar a farkon sallah ya daga hannu to sallar shi ta ɓaci to sai suka kawo wannan lafazi suka ce wai asalin wannan hadisi kenan wannan hadisi da annabi ya hana daga hannu din a wajen sallama kun gane sai suka kawo shi da wani kurman lafazi wanda yake nuna duk inda daga hannu ma yake a sallah jama'a mun fahimci wannan to ka ji yadda asalin hadisin yake sallama ce in sahabbai suka zo suke daga hannu suke nuni sai annabi ya hana su ba annabi ya hana daga hannu bane a wajen kabbara harama ko wajen ruku'u ko sujuda ko dagowa daga sujuda amma su waɗannan yan bid'a sai suka juya shi akan haka dan su tabbatar da mazhabin su sai ce wa minhum as-sayyadi al-mardud alayhi fil muqaddima yace daga cikin su akwai wani as-sayyadi wanda ainihin wato ne mishi raddi a muqaddima wannan littafi ka karanta muqaddima sifatu salati shafi na 26 wato sabuwar wannan muqaddima za ga cikakken raddi akan wannan malami a cikin ta'aliki sai ce wa lafzuhum batil lafazin da suka kawo akan haka bataccen lafazi ne wa bayanuhu fi da'ifa yace cikakken bayani yana nan a cikin littafin silsilal ahadith da'ifa lamba hadisi na 644 dan haka wannan hadisi wajen sallama ne annabi ya daga ya hana daga hannu jama'a annabi bai hana daga hannu a wajen kabbara harama da makamantansu ba Allah ya shiryar da mu to bayan da muka ji wannan sai kuma malam ya ce wujubu salami wajabcin ainihin sallama cewa sallama din nan wajiba ce a sallah lallai dole ce wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kulu manzon Allah ya kasance na cewa wa tahliluha ya'ni salata at-taslimu halaccin sallah to shine sallama wato yayin da kake sallah ko yayin da kake zaune kafin ka fara sallah duk abin da ya halatta kai na cin abinci ko magana ya halatta amma yayin da ka ce Allahu akbar to sai a ce kabbar harama duk waɗancan abubuwa da suka halatta yanzu sun zama haramu to yayin da ka ce assalamu alaikum to shikenan kuma ka shiga halacci kenan wannan hadisi yace sahahu al-hakim hakim ya inganta shi wa zahabi ma ya mara mishi baya wa taqaddama bi tamamihi wannan hadisi ya cika ya gabata da cikakken lafazin shi a cikin shafi na 86 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to littafin sifatu sala ya kare daga yau insha Allah sai malam yace al khatima ga cikewa karashin littafin كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم يستوي فيه الرجال والنساء نصيحة الشيخ العلامة الألباني زي ga maza ne da mata ne da malaman islamiyya ne da malaman masallaci da malamai masu batawa da kowa saboda duk matsalolin nan aka karanta kun san a kasashen nan namu ana nuna cewa akwai bambanci tsakanin sallar mace da namiji tun daga wajen bayyana karatu sai a ce wai mace a ɓoye take yin karatu to wannan maganar faɗanta kawai barna ne balle aiki da ita faɗar maganar kawai barna ce in ka faɗe ta sai ka tuba domin ba ka da dalili daga Allah ya ce ko annabi ya ce kuma ka rushe dalili daga hukuncin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama al-imam Abu Muhammad ibn Hazm ya ruwaito da isnadai sahihai a cikin littafin shi al-Muhalla cewa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ummu salama sun kasance su ne wa matayen gidajen su limanci kuma suna yi musu karatu a bayyane matan annabi kenan suna limanci kuma suna karatu a bayyane na farko ya rusa maganar da ake cewa wai mace ba ta limanci mace tana yin limanci wannan da haɗuwar malamai akan cewa za ta yi limanci ga 'yan uwanta mata waɗanda suka ainihin ki wannan fatawa sun kawo shuzuzi ne kawai sun saba wa malamai ne inda aka samu matsala shine shin za ta yi wa maza limanci ko ba za ta yi wa maza ba mun gabatar da dalilai akan cewa in bukata ta kama mace ta wuce ta yi wa maza limanci babu laifi akan haka saboda hadisin da ya zo cikin sunan abi dauda sahihin hadisi gwaggon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya nada ta tana limanci a gidanta kuma ya nada mata ladani ibnu abbas ya ce in aka zo sallah wannan ladani da tija ne sai tsaya a sahu Allahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya nada ta tana limanci a gidanta kuma ya nada mata ladani ibnu abbas ya ce in aka zo sallah wannan ladani da tija ne sai tsaya a sahu yana binta ainihin a can sahun baya kenan tunda mata ne a cikin masallacin don haka in bukata ta kama maza sun bi mace sallah babu laifi akan haka saboda wannan hadisi yana nan a cikin ainihin sunan abi dauda Allah ya shiryar da mu to don haka mata duk inda maza ke bayyana karatu to mata za su bayyana karatu duk inda maza ke boyewa to mata za su ainihin boye kuma ko fiqhu shi kanshi ibnu abi zaid al-qayrawani fahimtar karatun risalar ne ba ai ba amma ibnu abi zaid mai risala bai ce mace ce karatu a boye ba cewa yayi wal mar'atu dunar rajuli cewa yayi mace ƙasa take da namiji fil jahar wajen bayyana karatu haka yace dunar rajuli duna ai ba akasu bane ko kai baka yi na hau ba baka san zarful zamani da zarful makani da hal da sauransu ba mun fahimci wannan da kyau saboda haka kasa yace idan kai zaka bude murya alhamdulillahi rabbil alamin ita kuma sai ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ta jiyar da kanta in limami ya ce ta jiyar da mamunta a to an ce muryar mace al'aura ce to a ina aka faɗa haka muryar mace ta kasu kashi biyu akwai muryar mace al'aura duk inda mace ta lankwasa muryarta tana gwalangwaso tana karya maganarta to ta zama al'aura anan ne Allah ya ce wala takhba'na bil qawli kar ku kar ku dankwashe muryar ku ta zama ta yi taushi sai ya zama munafikai su rinka sha'awa amma duk inda mace za ta yi magana wa qulna qawlan karima ma'rufa ta yi magana kai tsaye alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تسايا karatu wurjan jan tsayin daka wannan babu babu haramci akai babu karhanci ko kuma matsala ta kama za ta tafi kasuwa ko za ta je za ta yi supermarket za ta yi sayayya aka ce kar ta lankwashe muryarta alhaji wannan na to wannan an hana su a alhaji nawa omo na kaza da kudin ka sai ta wuce babu laifi akan hakan bukata ta kama shi yasa ya kamata abin yana bukatar bayani ba duk inda muryar mace take ake cewa al'aura ba in mace ta lankwashe muryarta ta zama al'aura to kuma an ce muryar mace ma ta zama al'aura wannan mata da za ta yi karatun sallah ba a ɗakin ta za ta yi ba wane ne yake jinta mijinta ya halatta ya taki farjinta sai muryarta ce bai halatta ya ji ba wani irin fiqhu kenan wannan ba a fahimci abin da ake nufi dan haka mala yace duk abubuwan nan da suka gabata to da maza da mata suna da tarayya akai daidai wa daidai ne ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعد ذلك babu abin da ya zo a sunna wanda yake nuna cewa a ware mata daga cikin wani abu cikin abubuwan da muka gabatar jama'a bal inna umuma qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallu kama ra'aytumuni usalli ya ce maganar annabi ma wadda ya tagamanniya da annabi yake cewa ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi ya shimiluhunna ta tattaro har da su kenan wa huwa qawlu ibrahim an-nakhai albani ya ce kuma wannan ba ra'ayi na bane ni kadai ina da manyan malamai da suka gabace ni akan haka tun daga kan tabi'ai da ibrahimun nakhai babban tabi'i ne almajirin ibnu mas'udin qala yace taf'alu almar'atu fi salati kama yaf'alu ar-rajulu mace za ta yi ainihin duk abin da namiji yake aikatawa a cikin sallah kamar yadda namiji yake aikatawa a cikin sallah haka mace za ta yi akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya fitar da wannan asari a cikin juz'in farko takarda ta 75 fuskar takarda ta biyu bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci anhu daga shi ibrahim an-nakhai to ta iya ka ce a za an ce mace za ta matse kafafuwanta saboda kada wani abu ya digo to ina dalili a nafsi to ga dalilin amma baka je yadda aka kwana akan shi wa hadithun binamil mar'ati fi sujudi yace hadisin kuma da ake cewa wai mace in ta zo sujuda ta mammatse kafafuwanta da cinyoyinta wa annaha laysat fi zalika karrajuli cewa ita mace ba kamar namiji bace yace wannan hadisi mursalun hadisi ne mursali menene mursalin hadisi shine a samu wanda bai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi ba sai ce annabi ya ce tabi'i sai ce annabi ya ce an fahimci wannan shine mursali malam yace la hujjata fihi babu hujja a cikin shi haka al-imamu muslim yace shi ma yace al-mursalu indana muslim ne yake magana al-imam muslim mai sahih yace mursalin hadisi a wurin mu musu muslim wa inda ahli al-ilm bil akhbari haka kuma a wurin malaman hadisi laysa bi hujja yace ba hujja bane rawahu abu dauda yace abu dauda ya rawaito shi fil marasil a cikin littafin shi kitabul marasil littafi ne da yake tattara ainihin wato zantuttukan da tabi'ai suka danganta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a shafi na 117 lamba hadisi na lamba asari na ainihin wato 80 da abin nan 87 lamba hadisi an yazid ibn abi habib daga yazid dan abi habib wa huwa mukharrajun fi da'ifa الشيخ الألباني يتي ياي تخريج وانا حديثي أتكي سلسلة الأحاديث الضعيفة لمبا حديثي ندبو بيو دا ريشد دا همسن دا بيو don haka jama'a mun ji wannan da kyau ko don haka a daina cewa mata wai su haɗe kafar su nan haka a'a ba asali wannan maganar matar ka za ta buɗe kafar ta kamar yadda kake buɗewa to ai ana tsoron wani abu ya ɗigo ka sani da cewa ko ta haɗa kafar ta ɗin haɗa kafa daban da haɗe farji wannan haɗe kafa ba shi yake hana wani abu ya ɗigo ba domin ɗigowar wannan abu in dai ya fito daga cikin farjin magana ta ƙare ya iso ƙasa ko bai iso ƙasa ba shikenan sallah ta ɓaci wannan ko zai iya faruwa ko da ta haɗe kafarta don haka matarka ta tsaya daidai wa da yadda kowa yake tsayawa da kaga ta haɗe kafarta sai ka wara mata haka in ta haɗe ka wara mata haka ke ko sai an sa miki mari ne a don ba mari ba sai a sa mata karan dan shayi ko ki ki tsaya daidai wa amma ma rawahu al-imam ahmad yace hadisin da imam ahmad ya ruwaito kuwa fi masail ibnihi a cikin matsalolin da dan shi yake tambaye shi abdullahi anhu tambayoyin da dan shi yake mishi a cikin shafi na 71 عن ابن عمر دغ عبد الله دان عمر انه كان يأمر نساءه cewa wai ibn Umar ya kasance yana umarnin matan shi maka ce nisa'ahu da matan shi da ƴaƴayen shi mata dai kenan na gidan shi ya tarabba'na fi salati yi zaman harɗe a sallah zaman kuntuku zaman harɗe a harɗe zaman sarki mun fahimta to wai ibn Umar yana cewa matan shi wai in sun zo zaman tahiya a sallah to irin wannan zasu mala yace fala yasihu isnaduhu isnadin shi bai inganta ba li'anna fihi abdullahi ibn li'anna abdullahi ibn al-umari saboda a cikin isnadin akwai abdullahi ibn al-umari wa huwa da'ifun mutum ne mai rauni to ko da ya inganta daga ibn umar ai kuma babu hujja a ciki domin ibn umar ne ke umarnin matan shi bai ce daga annabi ba to balle kuma bai inganta ba sai ce to ga akasin abin da ya inganta kuma warawal bukhariyu ma'ana ga abin da ya inganta akasin wancan da bai inganta ba Bukhari ya ruwaito fi tarihi sabir a cikin littafin shi mai suna a tarihi sabir a shafi na 95 ba a cikin sahih da Imam Bukhari na da littafai da dama duk mun taɓa yin bayanai akan su shafi na 95 bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci an ummi darda'i daga ummi darda'i annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsatar rajuli cewa ummu darda'i ta kasance tana zama a sallata irin zaman da namiji yake yi wa kanat faqiha kuma ita malama ce ba jahila ba balle ka ce ai ba hujja cikin aikin ta malamar fiqhu ce kuma in ta tashi sallah zama take irin na maza to kaga wannan ya nuna gashi ashe sahihan hadisai da asarai suna nuna cewa mata za su yi sallah ne irin yadda maza suke yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka dan dan kadin nan yana kaiwa shekara bakwai yar yar kadin nan yar kadin nan tana kaiwa shekara bakwai dan kar wani ya fahimci kuskure in an ce dan dan ka ba jikan ka ba hausa aka yi imam malik ya ce banuna banu abna'una wa banatuna abna'ihinna abna'ur rijalil aba'idi ƴaƴayenmu ƴaƴayen da ƴaƴayenmu maza suka haifa yace ƴaƴayen da ƴaƴayenmu mata suka haifa kuma ƴaƴayen ubansu ne wato in ƴarka ta haihu can to dan wani ne amma ɗanka ya haifi ɗatu naka ne yau wato idan ɗanka ya kai shekara bakwai ko ƴarka ta kai shekara bakwai to ta shigo cikin wa amur ahlaka bis salati kin za a umarce shi ko umarce ta da sallah sai a umarce ta da ta yi sallah ko ya sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'ar musulmi littafin sifatul salati ya kare don haka ash-shaykh al-allamatul albani sai yace wa hadha akhiru ma tayassara jam'uhu wannan shine karshen abin da tattara shi ya sauƙaƙa gare ni في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم game da siffanta sallah annabi Muhammadu tun daga ainihin wato kabbar harama har zuwa sallama wa arjullah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim kuma ina roƙon Allah ina fatan Allah madaukaki ya sanya wannan littafi ya zama ainihin wato na tsarkake shi na yi shi ne saboda fuskar Allah abu girmamawa wa hadiyan ila sunnati nabihi ar-ra'ufur rahim الرؤوف الرحيم kuma ya zama wannan ainihin littafi mai shiryawa ne ila sunnati nabihi zuwa ga sunnan annabin shi ar-ra'uf rahim Allah wanda yake ainihin wato mai tausasawa kuma mai tausayi to kaga da ya gama wannan littafi baki daya sai ya ainihin rufe da kafaratul majlisi kafaratul majlisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace zaman hira akai zaman karatu zaman wa'azi duk abin da aka yi sai a yi irin wannan ainihin kafaratul majlis ga ta zaka zo ka ji a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama yace in ma hirarraki aka yi na banza da wofi to gaba ɗaya Allah ya gafarta duk zantuttukan nan da aka yi idan kuma ya kasance aikin ibada aka yi kamar karatu ko wa'azi sai wannan abu ya zama ƙarin lada ga mutane idan ko mutane suka zauna hira ko suka zauna karatu ko wa'azi annabi ya ce ko hanya ka kama sai har ka wuce wannan kwararo ka sha kwana baka yi kafaratul majlisi ba manzo Allah yake zaka tashi a filin alkiyama matsayin ka ɗaya ga dagawar jaki dan haka wannan kafaratul majlisi gata sai ka ji ta yanzu ka haddace da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa'azi aka tashi da yara karatu aka tashi duk abin da aka tashi maza da mata ne ko ina a tabbatar da an yi wannan kafaratul majlisi shine abin da ake rufewa ainihin wato da komai sa'an nan aka gama kafaratul majlisin sai ai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisai ne sahihai abu dauda da tirmidhi suka ruwaito su in baka da abu dauda ko tirmidhi ɗauki littafin riyadu salihina ko littafin al-azkar na al-imam an-nawawi yace wa subhanallahi wa bihamdihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فسر wannan shine tsarki da godiya sun tabbata ga Allah tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da godiya gare ka ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai kai ina roƙon gafararka ina tuba zuwa gare ka ya Allah kai daɗin tsira ga annabi Muhammad da mutanen gidan shi kai daɗin albarka ga Muhammad da mutanen gidan shi kamar yadda kai daɗin kai daɗin tsira da daɗin albarka ga ainihin annabi Ibrahim da mutan gidan shi ya Allah kai abin yabawa ne kuma abin girmamawa ne wannan shine ainihin ƙarshen littafin sifatu sala wadda shi wannan babban malami a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta ya ce dama domin ya zama ‘yan uwa masu kwaɗayin bin sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ainihin amfanu da wannan littafi alhamdulillahi muna fatan Allah ya sa mana albarka a cikin ainihin abubuwan da muka karanta inda muka yi tuntuɓan harshe ko kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarce mu muna roƙon Allah Allah ya ainihin tabbatar da digadigan mu akan bin sunna dama wannan littafi jama'a in ba su manta ba mun ainihin wato fara karatun shi daren juma'a wanda ya daidai da ainihin wato talatin ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wato bana ɗin nan kenan wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Julai 1998 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma ina son kafin mu ainihin rufe karatun wannan littafi akwai wata magana da ashekul allamatul albani ya faɗa a shafi na saba'in da biyu zuwa saba'in da ɗaya dangane da wannan littafi ina son in sake dawo mana da wannan magana mu rufe karatu da ita da ashekul allamatul albani ya yi doguwar shimfiɗa akan wajabcin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce daga ƙarshe kenan sai ya ce malam ya ce wa lidhalika fa inni astati'u an aqula ya ce to tunda ko al'amarin haka ne to zan iya cewa inna kitabana haza wannan littafi namu na sifatu sala lamma jama'a sunan sabitata anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sifatu salatihi yayin da ya zama ya tattaro sunnonin annabi waɗanda suke tabbatattu daga annabi din fala uzra li ahadin babu hamzari ga wani kowane ne fi tarkil amali biha ya ce zai ƙi yin aiki da wannan littafi tunda abubuwan da aka kawo tabbatattu ne daga annabi to ba ka da hamzari kowane ne kai ka ce ba za ka yi aiki da shi ba li'annahu domin kuwa laysa fihi mattafaqa ulama'u ala tarki babu wani abu a cikin littafin nan wanda malaman musulunci suka haɗu akan cewa a bar shi kada a yi aiki da shi hashahum min zalika Allah ya tsara malamai daga su ce kada a yi aiki da sunna tabbatacciya bal sai ce kai hasali ma ma min mas'alatin waradat fihi babu wata mas'ala da ta zo a wannan littafi illa wa kad kala biha fa'ifatun minhum sai an samu wasu cikin malamai sun bada fatawa da ita kuma ai a aikace mun gani idan malam ya kawo sai ya ce malam wani ya bada fatawa da wannan matsala sai ya ce duba littafi kaza dan haka sai ya ce wa man lam yaqul biha wanda ma bai bada fatawa da wata mas'ala da ke cikin wannan littafi ba cikin malaman fiqh sai iya waka ce to wannan mas'alar ai shafi ina ga ya goyi bayanta tun da ni maliku bai goyi bayanta ba ba zan yi ba to kai ce maka akai maliku ne annabinka da za ka ce tun da maliku bai goyi bayanta ba ce maka akai maliku kamar annabi musa ne da annabi muhammadu ka ce tun da wannan shari'a ta annabi musa ce ba ta annabi muhammadu ba ba zan bi ba ba haka abin yake ba malaman musulunci duk baki ɗaya matsayinsu ɗaya dangane da karɓan maganar su ko rashin karɓan maganar su wanda ya kawo dalili a karɓa wanda bai kawo dalili ba shine ba za a karɓa ba ba kamar tsakanin annabi Muhammad da sauran annabawa bane a ce shari'a shi ta shafa dukkan ainihin wato sauran shari'o'i ba a ce limami ɗaya zaka bi ba kawai kuma mun karanta ai a cikin littafin Shehu Usman Dan Hudu Hidayatul Tullabi yace idan aka ce abu ya zo Qur'ani ko sunna yace ba a kiran wannan mazhabi ba za a ce fahimtar malam wani ba don haka ya kamata ku fahimci wannan dan su ne cin ku da barazana da haka zai to ai wannan fahimtar ku ce ai wannan fahimtar malamin ku ce ai fahimtar malama ne ce sai a ce a'a a aje fahimtar wani a dauki doron hadisin me yake annabi yana yin jilsatul istiraha annabi yana yin ajinu shikenan to yanzu aje duk wani malami gefe guda da ni da kai mun yadda dai mun haɗu akan bin annabi daidai ne to mu bi annabi mu aje maganganun malamai to kaga kuma da me zai maka dabara kuma don abin da suke cewa kenan sai a ce ai fahimtar ka ce ka rike fahimtar ka rike tawa to ana son a danna gaskiya kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka yake cewa babu ainihin wata mas'ala wadda ta zo sai da aka samu wani malami ya bada fatawa da ita malamin ma da kaga bai bada fatawa da ita ba to fa huwa ma'azurun yana da uzuri ma'ajurun wa ma'ajurun kuma ana fatan yana da lada ajaran wahidan lada guda daya li'annahu lam yarudda ilaihi nasu biha mutul itlaqan saboda a zahiri bai ga nassi ne ya zo da wannan mas'ala ba kai tsaye awwara da ko kuma nassin ya zo mishi lakin bi tariqin la taqumu indahu bihi hujja sai dai ta hanyar da yake ba zai iya kafa hujja da wannan ba dan haka sai ba da fatawa da ainihin wata maganar sabanin wannan aw li ghairi zalika min al a'zar al ma'rufa ladal ulama ko kuma dai wani uzurin daban wanda yake malamai sun san su ibnu taymiya dan haka ya littafi ya sa mishi raf'ul malami anil a'immati al alami ɗauke zargi daga manyan malamai waɗannan malamai na fiqihu dan kaga ba su faɗi sunna ka ba ba ka zarge su ba kuma ba za ka ce tunda su ba su faɗa ba kai ba za ka yi aiki da ita ba ai imamu malik ai ya ga waɗannan hadisai tunda bai aiki da su ba ni ma ba zan yi ba ma'ana imanin ka kai yara ta yi jikin imam malik ne abin da ake so matukar abu ya tabbata to sunna tana tabbata da kanta ne ba da fatawa ko aikin wani malami ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yawwa sai ce wa amma man sabata nasu indahu min ba'dihi amma duk wanda ya samu nasi ya tabbata bayan wannan limami shi ya samu nasi tabbatacce a wurin shi fala uzra lahu fi taqalidihi bai da uzuri wajen bin wannan malami dan haka me ake nufi da taqalidanci shine ka karɓi maganar wani ba tare da dalili ba ashe duk wanda ka karɓi maganar shi tare da dalili ba kai mai ta kalidanci ba dan haka kar su zo suna ce muku yaya za a ce ba za a bi Imam Malik ba amma za a zo ana bin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ai ba Albani ake bi ba Albani ana bin maganganun Annabi ne da ya ka a littafin shi kamar yadda ka san kana bin maganganun Imam Malik waɗanda ya ka a cikin littafin shi idan da Albani bai da hujja ba za a bi shi akan wannan magana ba kuma da Albani zai ba da wata fatawa wadda za ta saba sunna ba za a yarda da ita ba amma in yi magana ya ce ga hadisi aka duba hadisi ya inganta ya tabbata ya za ka yi dole zai ka karɓa dai kai mumini ne sai ya ce balil wajibu tiba'un nafsul ma'asum abin da yake wajibi shine abi nafsi wanda yazo tsararre nafsi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda baya kuskure malam yace wa zalika huwa al-maqsud min hadhihi al-muqaddima dama wannan shine manufa na wannan doguwar shimfiɗa cewa duk inda abu ya tabbata daga annabi abi yace wallahu azza aw jalla yaqulu Allah mai daukaka da buwa yana cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna ya ku mu'minai in Allah da manzon Allah sun kiraye ku ku amsa musu suna kiran ku ne zuwa ga abin da ainihin wato zai raya ku ku rayu mai rayuwa mai daɗi a nan duniya da lahira ku sani da cewa Allah kan shiga tsakanin mutum da zuciyar shi ma'ana in ka fusatar da Allah ba ka bin magana Allah sai Allah ya sha makanta zuciyarka daga karban gaskiya duk inda ka gaskiya sai ka rike da ita sai ta zama ƙarya gare ka wa annahu ilaihi tuhsharuna kuma zuwa ga Allah za ku koma wallahu yaqulu al-haq mala yace Allah dama gaskiya yake faɗi wa huwa yahdi sabil Allah ke shiryawa zuwa ga hanya kyakkyawa wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir madalla da majibinci irin Allah madalla da kuma mataimaki irin shi وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين dama duk mun karanta wannan wannan na kawo ne dan kasancewa ga abin da ya faɗi a ƙarshen muƙaddimar kuma ka karkada kunnen ka ji da kyau don haka ya jama'ar musulmi abin da ya rage yanzu sai a je a ci gaba da ainihin yada sunna a je a ci gaba da karantar da mutane addinin musulunci a yada kasad kasad kasad zuwa kasad yau 89 kenan 90 ba daya sai a je a yada kasar a kai wa 'yan uwa waɗanda suke ƙauyuka da wurare mabambanta a yada musu ainihin sunna da alherin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi saboda ainihin akwai dan sauran cikon lokaci kaɗan zan dan yi mana bayani akan irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi na daga zikirori idan ya idar da sallah domin shi dama albani alƙawarin da ya mana ya cika ya ce siffar sallah annabi daga kabbara harama zuwa ainihin sallama don haka abin da ya shafi ikama da tsarki da alwala sai ka je ka nemi wasu littattafan abin da ya shafi zikirori da sauransu na in an idar da sallah sai ka je ka nemi wasu littattafan a takaitan takaitawa idan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya idar da sallah yakan yi istighfari kafa uku wannan istighfari kafin ka gyara zaman ka ake son ka yi daga yadda kake zaune din nan daga zaman ka na sallama to kar ka canza zaman ka sai ka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ma'ana ya Allah kai ne aminci aminci daga gare ka yake albarkarka ta ɗaukaka ya Allah wanda kake mai girma kuma mai girmamawa an fahimci wannan da kyau ko sa'an nan mutum ya yi ainihin subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wala ilaha illallah wallahu akbar 33 sannan sai ainihin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa daya sai zama cikon dari ko kuma wani lokacin kabbara sai kai ta guda 34 duk ya tabbata wannan a cikin hadisai ingantattu sannan yana cikin sunna annabin ya idar da sallah yakan yi zikiri la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ma'ana babu abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah kai kaɗai baka da abokin tarayya mulki da godiya duk naka ne kuma kai ke da iko akan komai ya Allah babu mai hana abin da ka bayar kuma babu mai bayar da abin da ka hana girman mai girma ba shi da amfani a wurinka ya Allah annabi yakan yi wannan zikirin wani lokacin kuma yakan yi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون duk annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan yi wannan ma'ana bayan yayi waɗannan kalmomin shahada kwatankwacin wancan sai kuma ya ce wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu ƙarfi ga kowa sai ga Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ba ma bauta wa kowa sai Allah shi kadai ni'ima ta Allah ce sannan falala ta Allah ce kyakkyawan yabo ya tabbata ga Allah shi kadai Allah ba shi da abokin tarayya shi kadai ake bautawa muna faɗar haka muna masu tsarkake addini ga Allah ko da kafirai sun ki annabi yana yin wannan zikirin sa'an nan har wa yau yana cikin zikirorin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shar'anta annabi ya shar'anta yin ayatul kursi a yayin da mutum ya idar da kowace sallah kafa ɗaya amma in sallah asuba ce to ana so kafa uku idan sallah asuba ce kafa uku amma sauran salloli azhar da la'asar da insha su sai a yi kafa ɗaiɗai sa'an nan a yi kul huwallahu kafa ɗaiɗai falaki kafa ɗaiɗai nasi kafa ɗaiɗai dukkanin salloli amma in sallar magariba ce da sallar isha sai a yi kafa uku uku in sallar magariba da sallar asuba sai a kafa uku uku ina fatan mun gane sa'an nan akwai zikiri shi ma da manzan Allah ya ce kar ka sake ka idar da sallah kowace ce sai ka yi sannan za ka ainihin wato tashi shine Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni akan ambatonka da godiya gare ka da kyautata ibada gare ka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaicen takaitawa su ne ainihin wato zikirori waɗanda kaɗan daga ciki waɗanda aka samu daga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama nasiha ta ƙarshe da nake so zan cike mana da ita shine ya jama'ar musulmi don Allah mu yi haƙuri kar mu ga Allah ya yi mana baiwa mun san waɗannan sunnoni limaman mu waɗanda suka taurare suka ce ba za su yi ba mu ce ba za mu bi su ba wannan ba shi daga cikin manhajin da mu muke akai mu muna bin manhaji ne na ahlus sunna wal jama'a as-salafiyya limamanmu na ahalin sunna ne ba ma tuhumar su da kafirci da a ce muna tuhumar su da kafirci ba ma tsoron kowa cikin su ba ma kuma shakka kowa Allah kaɗai muke jin tsoro kuma Allah ainihin muke jin shakka wallahi da a ce sun kafirta za mu ce muku sun kafirta kada a bi su sallah ba wai kara muke musu da muke cewa a bi su sallah ba a haka abin yake in Allah su saboda haka za mu ci gaba da bin su sallah sun yi jilfatul istiraha sun ƙi sun yi ajinu sun ƙi sun yi duk waɗannan sunnoni ko kuwa sun ƙi lallai dai tun da mu mun tabbatar shari'a ce za ainihin mu bi su sallah muna nan mu ne musu addu'ar Allah madaukakin sarki ya shiryar da su ya musu gamdakatar ya dawo da su kanmu ya haɗu mu ci gaba da bin sunna saboda haka mu ba ma raba kan musulmi su ne suke raba kan musulmi da suke cewa kada a bi mu sallah tunda muna yin jilfatul istiraha tunda muna yin ajinu abin da muka ɗauka son zuciya ne ya shige su ko kuma wato neman girma shi ya shi ya kawo musu wannan fatawa kawai amma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka